فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da tsira da aminci su yawaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan littafi da ke gaban mu littafi na al-wajiz fi aqidati salaf salih wallafar al-shaykh al-allama abdullah bin abdul hamid al-athari hafizahullah ta'ala wanda muna cikin ar-rukun sadis al-iman bil qadar mun dauki wannan abu a cikin wannan gaba mun zo daidai al-martabatu thalitha zamu tashi al-martabatu rabi'a haka ne malishi al-martabatu rabi'a martaba ta hudu wanda take ba mutum imani da kaddara mun ce imani da kaddara yana neman manya-manyan al'amura guda hudu ya gabata a gare mu akwai al'ilmu mutum ya yi imani bi an Allah ta'ala alimun bi kulli shirye mutum ya yi imani cewa lalle Allah subhanahu ta'ala masani ne a bisa dukkan komai babu wani abu da ke ɓoyuwa ga Allah abu na biyu shine mutum yayin imani da alkitaba Allah subhanahu wataala ya rubuce dukkan komai bi anna Allah kataba ma sabaqa bihi ilmuhu min maqadir al-makhluqati fil lawh al-mahfuz mutum yayin imani cewa dukkan komai da ke gudana a wannan duniya da ba wani abu da zai gudana a nan gaba to Allah subhanahu wataala yana sane da shi kuma ya rubuta shi a cikin allo tsararre martaba ta uku da muka tsaya a kai shine al-irada wal mashi'a shine yarda da cewa babu wani abu da ke faruwa a wannan duniya sai idan Allah ya so faruwansa haka kuma babu wani abu da zai zartu a wannan duniya sai da ainihin mashi'a ta Allah shine anna kullama yajri fi hadha al-kauni fa huwa bi iradati Allah wa mashi'atihi ad-da'irati bayna ar-rahmati wal hikma kuma bayan mashi amma ba ka tsoganta a matsayin mashi'atul mujarrada kawai Allah ya nufaci hakan ne babu wata hikima a'a sai ka yi imanin cewa babu wani abu da ke gudana a wannan duniya bayan Allah ya rubuta ya sani sannan kuma a bisa tsarin sai ke tafiya to ka yarda cewa kuma Allah baya yin abu babu hikima idan ka ga wani bawan Allah a cikin halin jarabawa na kunci na rayuwa akwai wata hikima a kai idan kaga wani bawan Allah Allah bashi dukiya akwai ta hikima akai idan kaga Allah subhanahu wataala kaura wani bawan Allah cuta cuta ko ciwo akwai wata hikima ko akwai rubutun daga aiki duk Allah baya aiki shine akan mashi'atul mujarrada kawai Allah ya so abu ya faru kawai shikenan a'a idan baka gama ba da hikima to har yanzu akwai sauranka akan imani da kaddara gaba ta hudu zamu tashi akan ta shine al martabatur rabi'a martaba ta hudu al khalqa shine Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci dukkan komai babu wani mahalici bayan Allah shine al-khalq wa hiya al-iman shine mutun yayi imani bi anna Allah khaliqu kulli shay'in lalle Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci dukkan komai la khaliqa ghayrahu la khaliqa ghayrahu babu wani mahalici bayan Allah bayan Allah subhanahu wata'ala wala rabba siwa babu wani mai reno mai gudanar da mulki in banda Allah wa anna kullama siwahu makhluq duk wani wanda ba Allah ba sunan shi halitta din darajarsa din kimansa din matsayinsa din alkhairinsa duk albarkansa dai halittarsa akai fa huwa khaliqu kulli amilin wa amalihi kuma Allah shi halicci dukkan mai aiki da kuma aikin nasa mai aikin Allah ya halice shi aikin nasa ma Allah ne ya halitta wa kullu mutaharrikin wa kullu mutaharrikin da dukkan mai motsawa wa harakati da motsawar tasa duka Allah ya halitta wa bi anna kullu man siwa Allah domin duk wanda ba Allah ba ta'ala madaukakin sarki makhluqun to abin halitta ne mujadun samar da shi aka yi min al'adami daga babu da babu kai aka same ka هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي تبس يازو ودن أدم wasu lokatayya na zamani ai babu shi ba a ambatansa sai gashi a duniya to shi ma mala ana sai cewa ka sani cewa lalle dan adam ka'inu ya kasance ne ba'da allam yakun bayan da babu shi to fala yaqa'u fi hadha al-kawn babu wani abu da zai auku a wannan duniya shay'un komin kankanansa to illa huwa yakhluquhu subhanahu wa ta'ala face Allah shi halicci wannan abu qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa sun yawaita da ɗaukaka ya faɗa wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci dukkan komai fa qaddarahu taqdiran sannan kuma Allah ya aje shi a matsayin da ya dace da shi wasu ce fa qaddarahu taqdiran Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa gwargwadon adadin lokacin da zai ɗauka a rayuwa wasu ce faƙaddarahu ta ƙadiran sai ya ƙaddara shi ƙaddarawa duka dai ma'ana ɗaya ce wa annallaha ta'ala huwa al-khaliqul mufarridu bil khalqi Allah shine mahalicci abin kadaitawa bil khalqi da halitta wal ijadi abin kadaitawa da samar da halitta fa huwa khaliqu kulli shay'in shine mahalicin dukkan komai bilastisna'in ba tare da togaciya ba ba tare da togaciya ba yanzu misali mutum zai iya zauwa ya ce maka ga wani abu nan nasa ne wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne amma ban da wannan wannan kuma duk duniya ka ɗauki komai sai an samu haka in dai wani ne wanda ba Allah ba duk wani abu da mutum zai ce nan jihata ce nan gari na ne nan ma mulki na ne nan ma masarauta ne masarauta ta ce nan ma dai barima na ne nan ma dagaci na ne karshe zai je ya ce nan gurin kuma ba mulki na bane ba to amma Allah mulkin sa ba ya da iyaka komai ka gani mallakar Allah ne shi ne yace bilastisna'in ba tare da togaciya ba komai mallakar Allah ne subhanahu wata'ala la khaliqa ghayrahu babu wani mahalici ba Allah ba wala rabba siwa babu wani mai reno mai gudanar da mulki in banda Allah qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin dukkan komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah halartacce ne a bisa dukkan komai bayan Allah ya halitta to kuma halitta tana tafiya ne a bisa gudanarwarsa da zartarwarsa da kuma sa idansa subhanahu wa ta'ala. Wa ƙala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar, Zalikumullahu rabbukum, waɗannan ababe da aka ambata muku, me irin wannan ayyukan da aka ambata muku wanda ya zamanto gagar badau gagar misali, to shi ne rabbukum Ubangijinku wanda khaliku kulli shay'in shi ne mahalicin dukkan gobai. Fahuwa khaliqul ibadi, Allah shi ya harci bayi wa afa'alihim da kuma ayyukansu. wa anna kulla ma yajri min khairin duk abin da ke gudanuwa a wannan duniya da ma abin da ma bai amsa sunan duniya ba min khairin sawa'un na alkhairi ne wa sharrin ko wani abu na akasin alkhairi wa kufrin ko kafircewa Allah wa imanin ko imani da Allah wa ta'acin ko kuma yi wa Allah ta'a wa ma'asiyatin ko saba wa Allah to sha'ahu Allah Allah ya so faruwa haka amma kuma muna da mashi'a iri biyu akwai mashi'atul shar'iyya akwai mashi'atul kauniyya Allah a kasancewar gudanuwar duniya Allah ya so a saba masa ba so na shari'a ba ma'ana ya san za a saba masa kuma kafin a saba masa ya san za a saba masa kairar da wannan domin akwai wasu suna cewa idan an ce wanda zai sha giya in an jima Allah ya sani to ba a darjanta Allah ba ai kenan Allah ma ya zi zalunci anan saboda wani bawan Allah dama Allah ya san yayi kuma ya kirki hannunsa to in kai haka kuma to nan ka shiga wata kungiya wajen tsarkake Allah sai suka fada cikin abin da fi komai muni sai suka kore wa Allah ilimi kuma akan abin da zai faru a nan gaba domin idan ka ce Allah bai san ba wanda zai sha giya nan da awa ɗaya ko awa biyu wanda zai zina nan da awa ɗaya ko awa biyu to Allah ka sifanta shi da gajiyawa a cikin mulkinsa to kuma wannan ba wani malami na musulunci da ya faɗa haka sai fandararru masu cin gyaran alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya san duk abin da zaka domin kan manta alƙalami Allah ya rubuta ya halitta alƙalamin nan Allah ce ya rubutu kuma duk abin da ya rubuta abu sa umarnin Allah ne ya rubuta to babu abin da ya koyo duk abin da zaka yi Allah ya sani da kenan tabbatar wa Allah mai sabo a nan gaba zai yi sabo abu ne wanda ilimin Allah ya kai ya huce ma kansa sai dai kai kai racewa a bangaren shari'a kuma Allah baya son a saba masa bai so a shagiya bai so a yi zina bai so a ɗauki kuɗin banki a ci kuɗin riba baya so a sa'a wa uwaye to shikenan sai da Adam ya ce to tunda Allah ya san za a sa'a masa a nan gaba to ya aka yi kuma dan Adam tuni da ma ai an kaddara masa wannan abu suka ce a'a Allah kuma ya ba ɗan adam mashi'a Allah su wata'ala ya ba ɗan adam nufaci shi yasa ba zan waka nan wurin makaranta ko masallaci ba ka jin wani iya tura ka tun ƙarin shi ka zo a'a da zaɓin ka ne ka zo wannan wurin a yayin da kake son ka sayi wani abu za ka ji zuciyanka tana raba in saya ko kan in saya ba Allah yake tilasta maka ba a'a zuciyanka tana baka daman ka je kai wannan abu shi yasa Allah ya ba ɗan adam mashi'a kana da kana da hanyar da zaka zaɓa kanka abu mai kyau kana da kuma hanyar da zaka zaɓa kanka abu abu wanda ya zama to mara kyau shi yasa malamai suka ce babban misali da yake nuna cewa dan adam iya da mashi'a misali za a buga mutum da ya hutu daga gidansa sai aka ce wani zaka je sai ce kasuwa za aka ce kaga wannan hanyar wasu 'yan ta'adda ne sun kashe sama da mutum goma a wannan hanyar amma hanya ta gaza hanya ta can jama'a sun bi ta kuma sun tafi kasuwa lafiya babu kowa a cikin ta dan Allah wace zaka zawa kanka ana na tabbata ba za ka bi hanya ɗan washi ba ta ɗan ta'ada wace zaka wace zaka zaba gari ma zaka yi wanda ya bana mahaukaci ne ko to bangaren shari'a ma ba bambanci duka ɗaya ne bangaren shari'a ma haka ne inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya nuna maka hanya kuma ya baka mashi'a in kaga mutum ya shiga wata wallahi shine ya dauki hanyar ya za'a wa kansa ya shiga cikin ta amma yanda kasancewa hanya idan an ce maka nan akwai yan washi nan hanya ce lahiyayya yanda zaka za'a wa kanka hanya lahiyayya to haka ma a hanya ta bangaren bin Allah karatun alqur'ani zuwa makaranta ambatan Allah haka Allah baka hurriya mutlaqa ma'ana yanci tabbatacce kisa duk wanda ya zo ka da cewa a mu ai kawai ana tafiya da mu ne ka masa wannan misali ka kare da shi to haka ɗabi'a take ta ɗan adam to shi da anan ma da sai ke cewa zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay wa qad fa huwa khaliqul ibadi wa af'alihim wa anna kull ma yajri min khairin wa sharrin wa kufrin wa imanin wa ta'atin wa ma'siyatin yasha'ahu Allah wa qaddarahu wa khalaqahu alla yahalitta wannan abu qala ta'ala Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah babu wata rai da ta isa ta bada gaskiya da Allah sai da izinin Allah wa qala ta'ala Allah ya faɗa kullan yusibana kace musu babu wani abu da ya isa ya same mu illa ma kataballahu lana sai abinda Allah ya rubuta zai same mu wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku kai har da ma abin da kuke aikatawa duka halittar Allah ne wa ahlus sunnati wal jama'a masu bin sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da jama'a ta musulmi yu'minuna sun ba da gaskiya bi anna Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah wanda tsarki ya tabbata a gare shi da ɗaukaka yuhibbu ta'a yana son kyautatawa yana son biyayya ta sa wa ya amuru biha yana umarni game da ainihin yi masa biyayya wa yukafi'u alaiha yana sakautawa wanda ya masa biyayya wa yakrahu al-ma'siyah Allah yana ƙin saƙo wa yanha anha kuma yana hani game da sa'a masa wa yu'aqibu alaiha kuma yana uquba ga duk wanda ya sa'a masa wa yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya ga dama bi fadlihi da fadlansa wa mannihi da baiwansa wa yudhillu man yasha'u Allah yana batar da wanda ya ga dama bi adlihi da adalcinsa wa hikmati da hikimarsa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa sun yawaita da ɗaukaka ya faɗa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum idan kuka kafirce wa Allah to ku sani cewa Allah ya wadatu ga barinku wala yarda li ibadihi al-kufr da dai Allah subhanahu wataala baya yardewa bayinsa su aikata kafirci wa in tashkuru idan kuka gode wa Allah to yardahu lakum Allah zai yarda da ku wala taziru waziratun wizra ukhra ba wani rai da zai ɗoki laifin wata rai ba wani rai da zai ɗoki laifin wata rai kenan a nan gurin wannan aya tana nuna cewa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum da duk duniyan nan za a haɗu kowa ya ringa sabawa Allah shi yasa ma manzo Allah ya ce ku komo ala afjali qalbi rajulin wahidin minkum mafi lalacewar zuciyar wani mutum da ya taba sa'a ma Allah a ban kasa wasu ka ce fir'auna a iya abin da ya bayyana a gare ka ne amma Allah bai ce fir'auna ya yi kowa kangara a duniya ba dan a yanzu ma akwai sabon Allah da ake yi wa Allah wallahi ko fir'auna bai yi shi ba ko fir'auna bai yi wannan laifin da ake wa Allah ba ko wani matsalar wanda yake yi wannan laifin iya da alaka da addinin Allah musulmi ne ba ba za ka ji ba fir'auna iya sakin ya san akwai Allah amma kangara da girma da nuna mulki yasa ya kangare wa Allah amma ba za ka ji wani abu na zagi ko faɗin irin wannan miyagun maganganun da wasu iya faɗin babu sama da ka ce ana rabbukumul a'la ya ce shi ne ubangijin ma ubangijin ma mafi ɗaukaka amma dai ba za ka ji ba kalma da za a zo kuma yana tuhumar ubangiji ya ce kuma ubangiji azzalimi ne subhanallah wannan karo ba za ka sami ta alƙur'ani ba ya ringa zagin Allah yana gaya wa Allah irin maganganun da wanda yake da'awar musulunci a yau zai ce gashi nan shehu ka ba Allah aiki gashi Allah yana zalunta mutane kaza da kaza da kaza yana kai kuka gurin kaskantacce zuwa ga yana kai kukan babban wanda ya zama to mafi daukaka zuwa ga kaskantacce wannan kaga wannan ya kai fa a rusa duniya dukanta wallahi inda Allah zai hallaka al'umma akan wannan maganar da Bahaushe ya faɗe ta wallahi ma Allah yayi daidai akan mulkin sa kuma daidai yake aikatawa shi sa irin waɗannan ababe ne wanda 'yan uwa musulmi ya kamata aƙalla malamai su ringa kama hannayen wawayensu da suke da'awa ta cewa san annabi suke ko kuma san wasu shehunai suke har suke suna dirawa Allah har suke suna ɗaukan haƙƙin Allah suna ba wani Allah kuma a yi shiru a ƙyale kuma ita matsalar sharrin duk abin da ba addinin Allah ba idan ya fusge ba ya da ragama yanzu misali zan buga wanzu ba ta ba ba ake aka maulidi ba a ce manzo Allah bai masa su da sahabbai ba su yi ba kuma haka irin ba su yi babu dalili wanda ake zo a taru irin wannan to wanzu da ya zama to babu jagora babu wani mai tsayawa kaga abin da ya zama abin a yau ya koma wata halara ta yi girgiza ba abin da ba a yi na batsala to ba shi bane abin mamaki ba abin mamaki in uwa musulmi ita bid'a sharrin da shi ne yanzu a cikin nan zaune idan muka zo muka zo da muka ce mun tsara makan mu za mu yi abu kaza tunda abin ba a rubuci ba yake ba daga gun Allah ba yake ba daga gun manzo Allah yake ba kawai wani mutum sai ya tashi sai sai sai ya bugi iska haka kawai ya kawo wani kutuho ya buga kawai shikenan wanzu ba yawan nan ba to shikenan in aka yi wata kabbara wani ita shi kuma shi kuma tufairu da zai wani kuma in ita shi sai wuta da gudu to wannan ya zama sunna shine sharrin bid'a abin abin kasa duk abin da manzo Allah ya ce a yi shi ba to sai ga kowa nashi zai yi shi wannan in yayi in ya ga an yaba masa to wani sai ya ce to bari in linka masa wani shi ma in ya linka ya ce kai wannan yayi abu kaza to ni ko bari in mutu da gudu in fara sama in watsar sunan addini to karshe dai har akai a rasa hankali a rasa hanya ta Allah da ta manzon Allah amma kaga sallah ka taba ganin wani ya zo yayi yayi koli a baya ko ya zo ba hannu haka saboda daga wajen Allah ta zo daga wajen manzon Allah ta zo ka taba gani wani ce a zawar shi biyar zai yi duk da yake in kai biyar in wa ƙara kai amma in kai biyar in da gangan sallah taka babu ita to duk abin da yazo daga gun Allah ko manzo Allah iya da kaidi iya da iyaka iya da samfarin da za a yi shi da sifar sa amma duk abin da ba na Allah bane ko manzo Allah to shedan ne yake tafiya da shi shi zaka ji ga ɗan mata su daga zanen su ce wai mai son kaza ya kalla wanda bai son kaza ya risirihi suna yawo kuma ƴaƴan musulmi wanda ko kirista duk lalacewa kirista a Najeriya ba su irin wannan abu ko suna yi wallahi ba sa yi da sunan maulidi abinda ake yi na saban Allah tsakankanin maza da mata wallahi ko kiristan Najeriya ba sa yi shi a yanzu mu da muna ji ana cewa in ana ranar tiranta in ana kashe wuta ayi abu kaza ayi abu kaza to yanzu mu alaniyatan wa jahran ake wannan abu akan titi ana yawo Allah shirye da mu sai ma da yake cewa in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum idan kuka kafirce wa Allah to Allah ya wadatu da ku ko ku ba Allah ko ka ku bar Allah to Allah ya wadatu da ku wala yarda li ibadihi al-kufr amma da dai Allah baya yardawa bayinsa game da kafirci wa in tashkuru idan kuka gode wa Allah yardahu lakum Allah zai yarda da ku wala taziru waziratun wuzra ukhra ba wani ba wani rai da zai doki laifin wani rai inji Allah subhanahu wataala shi yasa duk abin da ka aikata kai ne zaka zama tu wakilin sa gobe kiyama wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar wa alamu ku sani anna fikum lalle a cikin ku rasulullahi akwai manzon Allah law yuti'ukum da manzon Allah zai muku biyayya ma'ana da manzon Allah sallallahu zai biye muku fi kathirin min al'amri a cikin yawan yawan al'amura da kuke yawan tambaya wanda babu ainihin wani fa'ida a kai to la'anittum da an kuntata muku la'anittum da an zo ku da abin da zai ba ku wahala walakin Allah sai dai Allah habbaba ilaykum al-iman ya sa muku san imani haka Allah ya sanya duk abu na imani in imani ya tabbata sai kana san sa wa zayyanahu fi qulubikum sannan kuma ya kawatar da san imanin a cikin zukatanku wa karraha ilaykumul kufra sannan kuma Allah ya sanya muku kin kafirci wal fusuqa da fasikai wal isyan da saba ma Allah ma'ana wal fusuqa da fasikanci yanzu haka suwa suka yi kowa kan dara a duniya Amurka a yanzu dai mu da buga wata ƙasa matsiya ce a duniya irin Amurka to a yanzu hamar da ake shugaban ƙasar Amurka ana tuhuma su akan laifuka wanda suka zama to al fusuq ne wal isyan duk abin da aka ce wani an kama shi da cin rashawa wanzu ga shugaban kasar horon shi kaso aka sa shi kwanan da aka fudo shi saboda me yasa an kama shi da cin rashawa to ɗabi'a ce ta dan adam Allah ya sanya wa dan adam kin kafirci da kin sabon Allah da kin duk wani abu na sabo sai dai kawai ya rage bawa ya aikata amma baya da daɗi sabon Allah ulaika Allah ce waɗannan masu irin haka humur rashidu da su ne shiryayyu wala hujjata liman assalahu Allah adallahu Allah subhanahu wa ta'ala babu wani hujja ko dalili ga wanda Allah ya batar da shi wala udhra babu wani hamzali lahu a gare shi li anna Allah ta'ala qad arsala rusula domin Allah ya aiko da manzanni li qat'il hujja saboda yanke musu hujja wa adafa amal al-abd ilayhi kuma Allah ya danganta aikin bawa zuwa gare shi nashi ne waja'alahu kasban lahu kuma Allah ya sanya wannan aiki tsoron bawa ne nasa ne walam yukallifuhu illa ma illa bima yastati'u kuma Allah bai dora wa bawa ba sai abin da zai iya duk abin da kaga Allah ya dora wa bawa wallahi ka iya ne sallah azumi ayyukan ibada ka iya ne Allah ya dora maka qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa sun yawaita da tsokaki cewa al yawma a wannan yini tujza za a sakauta wa kullu nafsin dukkan rai ma bima kasabat game da abin da ta aikata Allah ce la zulmal yawma a yau dai babu wani zalunci da za a zalunci wani bawa anan wannan aya me fi kihunta Allah ya ce al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a yau za a sakauta wa dukkan rai game da abin da ta aikata an tabbatar wa bawa iya mi iya da aikin kansa aya ta gaba ƙara ta'ala inna hadainahu sabila Allah ce lalle mu mun shiryar da bawa hanya wanda zai tsira in ma shakiran ko ya zama to mai godiya ga Allah mai bin hanya ta Allah wa imma kafura ko ya zama to ya zaba wa kansa hanya ta kafircewa Allah wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul ai ita ce rusulan mubashshirina wa munzirina Allah ce manzanni ne dai ga sunan mun aiko su mubashshirina suna masu bishara ga gidan aljanna wa munzirina suna masu gargadi game da gida na wuta sai Allah ce li Allah ya kuna linnasi domin kada ya kasance wa mutane suna da hujjatun ala Allah wani dalili da za su tsaye da shi a gaban Allah ba'adar rusuli bayan zawwan manzanni wani ya ce ya Allah ka ce abauta baka to ya za a yi abauta baka Allah ka ce wa aqimus salata ka ce ayi sallah ya za a yi mai sallan nan ya Allah ka ce wa atu zakata a bara zakka ya za a fudda wannan zakka ya Allah ka ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli to sai Allah ya ce sai muka aiko da manzanni hikima biyu bayan littafin ya zo Allah ya gano cewa littafin kadai ba zai isa ba a aiko qur'ani kadai to kowa gaba gadin ibada ne sai Allah ya aiko da annabi da irin kama ta haka ta bangaren iyajin zafi iyajin sanyi yana ainihin kai komo tare da ‘ya'ya da iyalai da dangi to sai ya zama to ya tsaya tsakankanin ku sai ya koya muku ga yadda ake ibada wanda ‘yan ƙala ƙado suka ce ba su yarda ba subhanallah in kana karatu sai ka ga kawai rashin hankali musu bayan Allah Allah da Qur'anin kaɗai ya sauko ba manzo wallahi ba za mu iya ibada ba amma sai Allah ya aiko mana da manzo a ɗauki samfarin ibadarsa shi sa guri da yawa zaka ce khudu anni manasikakum ku ɗauki samfarin ibadata daga guna sallu kama ra'aytumuni usalli to shine anan malaka cewa Allah ya aiko da manzanni domin kada wani mutane su tsaye da wata hujja a gaban Allah a ranar alkiyama wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da dai Allah baya dora wa rai wani aikin da ba za ta iya ba sai abin da za ta iya wa qala ta'ala Allah ya faɗa faman sha'a wanda ya ga dama falyu'min sai ya bada gaskiya da Allah babu tilastawa la ikraha fi dinkina wa man sha'a wanda ya ga dama kuma falyakfur sai ya kafirce wa Allah dai Allah ce dai mun yi tare da wuta gobe kiyama walakin la yunsabu sharru ila Allah sai dai kuma sha'anin yanda yake ba a dangana sharri zuwa ga Allah din da yake Allah shi ya halarci sharrin to a babi na girmamawa da darjantawa to ba a dangana sharri zuwa ga Allah li kamali rahmati saboda cikar rahmar Allah wa adlihi da adalcinsa idan idan ba ka da lafiya to kada ka ce Allah Allah ya ɗora min rashin lafiya ko Allah ya ɗora min cuta. Kaga sai ka ci ban da lafiya. Wa idza maritu fa huwa yashfi. A yayin da ban da lafiya shi yake warkar da ni amma da a babi na na wasu ababe yanda sai Allah Allah Allah da yanzu bangaren rashin lafiya sai dangana kansa. Shi sa ma ko mantuwa ma kaka ce Allah ya mantar da ni. Suka ce shedan ne ya mantar da ni. Din da yake wane ne wanda yake mantarwar Allah ne. to a babi na sharri ba a dangana wa Allah sharri saboda girmamawa wanda ma babi ne mai girma a cikin tauhidi li'annahu amara bil huda domin Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da shiriya wal khairi da alkhairi wa naha anid dalal Allah yayi hani game da bata wa shar da sharri wa inna ba yakunu shar shar yana kasancewa bi hikmati da hikima ta Allah wa iradati da nufacinsa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa sun yawaita wata'ala da ɗaukaka ya faɗa ma asabaka min hasana abin da ya same ka na daga kyakkyawa to fa min Allah daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'a amma duk abin da ya same ka na mummuna talauci rashin lafiya kuncin rayuwa rashin amfanin gona ko wani abu na damammaki na duniya to wannan kuma fa min nafsika daga gare ka ne inji Allah amma asalin waye ya zo da shi Allah ne amma kuma malamai suka ce shi a nan Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka ga ya jarabci bawa da shi, to akwai hikima, hikima biyu ce manya-manya. Hikima ta farko, duk abin da ka gani damuwa kai ka kawo kai ka zo da shi, laifi ne kai sai Allah ya kama ka da shi. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri sai Allah ce bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'una banda ta bayyana a ban ƙasa kashe-kashe yunwa talauce fatara rashin aiki bala'o'i kala-kala sun bayyana a ban ƙasa sai Allah ce mi bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane da suka tsorora aikin mutane ne inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai Allah ce kuma ba wai wani abu ba liyudhiqahum ba'd alladhi amilu saboda Allah ya dan dan dana musu ba duka ba dan ɗanɗana musu wani sashen abin da suka aikata Allah ce ko wataƙila su dawo kan addininsu shi sa inda a ce za mu zauna lafiya tsakaninmu da Allah wallahi malam duniyan nan ba za ta yi kunci ba ba za a yi damuwa ba ba za a samu talauci ba ba za a samu kuncin rayuwa ba amma diba da fitilar ma watan ba kai ba za ka ɗauko ta wani zai ɗauko ta kuma idan Allah ce wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa idan ma ɗaya dauko bala'i to idan Allah ya tashi sauko bala'in ba wai cewa za a yi wanda ya dauko bala'in bane kare za a jarabta dukan ku ne shi yasa kuncin wasu shine yake damar wasu bayin Allah da su ba su yi laifin ba shi yasa mamman zala ke cewa idan mutum Allah ya karɓi rayuwarsa a yi maza maza maza maza a je abin da shi domin mutum bai wuta daga cikin mataki guda biyu mustarihun aw mustarahun minhu duk in kaga mutum ya mutu iya cikin wani abin guda biyu mustarihun aw mustarahun minhu in an ce mustarih shine wanda ya huta duniyar ashe bala'i ne yake cikin ta amma shi bai sani ba duk irin ni'ima da kake a gidan duniya in dai mustarihun ne wallahi a bala'i gaci nabi kuma mustarahu min wanda kuma an huta da shi shi da bala'i ne sanadiyarsa Allah yake saukar da bala'o'i a ban ƙasa to mutuwarsa alheri daga mutane shi yasa ma manzala ce irin duk a yayin da mutum ya mutu tunda ba a san ba wane ne mustarihun ba a san ba wane ne mustarahu minhu to sai manzala yake cewa asri'u bil jinaza ku yi maza maza maza ku kai mamaci gun makwancinsa in takun saliha fa khairun tuqaddimunaha ilayhi in wannan gawar mutunan kirki ne to dama shi alkhairi ne za ku gabatar da shi zuwa gare shi famar da yake kenan shi kansa ya ce qaddimuni qaddimuni ku yi maza maza wallahi idan mutum ya cika da imani kun ga a yanzu Allah ya karɓi rayuwar mutum wallahi ba kuma sagata muka ce sai gobe karfe 7 ko 8 wallahi ba kuma sagata ba domin shi iya mutuwa a yanzu fa masa alkawarin da Allah ya masa kafin ya mutu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika to alqawr da Allah masa na cewa ka aji hankalinka tun a kabari ga aljanna za a gwada maka to zai gaugawa ku kai ni ku binne ni maza maza qaddimu ni qaddimu barin sa kare bakwai kare takwas wallahi an takura masa yake to wannan shine ahabba Allah liqa'ahu kenan Allah yana son haduwa da irin wannan bakon Allah ne kai to kana so ka je ka gani ka amma yanzu misali mutum da za a ci masa a yanzu wani wanda ka fi so duk duniya mu ɗauki manzan Allah sassalama a ce gobe za ka ga manzan Allah sai ga wannan awoyin kafin goben nan don Allah sai gani ta yi kaɗan to wannan mu bar manzan Allah ma a ce wani mutum a gidan duniya ma a ce misali a irin yadda mutane suke ƙoƙarin son duniya a yanzu muka misali da mutane abin da suka hiso shugaban ƙasa ya taho aka ce zai taho tare su gobe saboda kai za ku gana da shi ƙarfe bakwai sai ka ga ƙarfe bakwai in nan ta yi nisa ta yi nisa da za a ce a yanzu ne zai zo minti biyar ko minti da ka haisa haka to wallahi mummunin da ya mutu tsakaninsa da Allah haka yake ji shi yasa in kun aje shi a cikin mutuwa ne yake ta kwanuka ba kuma sagata ba na biyu kuma mustarahu minhu kuma shi kuma matsayacin bai so a kashe abin shi shi yasa manzo da cewa fa in taku siwa zalika fasharrun tad'unahu arriqabikum in kuma ba mutunan kirki bane ba to ku yi maza maza dai ku jinkirta bala'i ne da sharri ne za ku sauke a cikin garin ku domin zaman shi ma a mutuware ko a gida ba abin ne shi ba to Allah iya iya yanko wani bala'i ya zo halaka ku shi sa gawa a dauki lokaci bewa ba ta da amfani ta bangaren ku da ta bangaren sa dama dama wanda zai cutar da kunne yake so ku bar shi kar a kai shi a kai shi abin ne shi domin a yayin da aka ɗauke shi a nassan hadisi sahihi maza cewa ya wailaha aina na biha kai can sa zai rika cewa kaga manzo Allah babi na bayani na mugun abu bai danganawa zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallama sai ce kai can sa zai rika cewa ba zai rika cewa ba kai ba za ka faɗa ba saboda matsiyaci da ka ɗauka zai rika cewa kai can sa jama'a malam abdu malam hagu malam musa yanzu za mu kai da gurin halaka iya ta ihu manzara ce yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kowa iya jin ihun da take yi tsuntsaye da dabobi malam Allah ya ce maza da ce kawai in banda dan adam dan adam ne bai jin kukan da gawa take yi ta mutunan banza a yayin da za a fita makabarta manzar ce walau sami ala sha'iqa wallahi dan adam da zai ji kukan gawan mutunan banza a yayin da aka dauke shi a katakwaye ko makara ko wani karfe za a je a binne shi manzara ce karan kawai wallahi zai sa ka mutu kai ma domin kururuwa ne yake wanda ba a taba ji ba a duniya shine yake yi saboda ka ji abin ne shi amma sai an tutse shi duka wannan ɗan uwa saboda mu gyara alaƙar mu da Allah kafin lokaci ya ƙurace mana kuma wallahi sai kaga mala'ika wallahi kuma sai kaga bishara in mutum kirki ne wallahi kuma sai kaga mun na bishara in mutum banza ne wannan sunna ce duk wannan da ya zo raina huta mala'ika ne a tsaye a kansa sai ma da yake cewa babu zalunci sai ce walakin la yusabu sharru ilayhi ila Allah subhanahu wata'ala li kamali rahmatihi wa adlihi li annahu amara bil huda wal khairi wa naha 'anid dalali wash shar wa inma yakunu ash-shar bi hikmatihi wa iradatihi qala Allah ta'ala ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wallahu subhanahu wata'ala malaci Allah tsarki ya tabbata a gare shi munazzahun 'anil dhulmi Allah ya tsarkaka akan zalunci baya zalunci wa muttasifun bil adl Allah ya sifanta da adalci al mutlaq kuma adalci sakake wanda ba da iyaka fala yadribu ahadan Allah baya zalunta kowa mithqala dharratin dire da ƙwayar zarra wa kullu af'alihi adlun dukkan ayyukan Allah subhanahu wataala adalci ne wa rahma kuma rahma ce qala Allah ta'ala Allah ya faɗa wa ma ana bi zallamin lil abid Allah ce da dai ni ba mai zalunta bayina bane ba wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar wa la yadhlimu rabbuka ahada da dai Allah baya zaluntar kowa wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar inna Allah la yadhlimu mithqala dharra da dai Allah baya zalunci daidai da ƙwayar zarra wallahu jalla wa'ala lalle Allah mai girma da ɗaukaka la yus'alu amma ya fa'alu ba a tambayarsa game da abin da yake aikatawa ba wanda ya isa ce Allah me yasa da kaulihi tabaraka wa ta'ala saboda faɗin Allah wanda albarkokinsa sun yawaita wa ta'ala da ɗaukaka la yus'alu amma ya fa'alu ba a tambayar Allah game da abin da yake aikatawa wa hum yus'aluna amma mutane za a tambaye su dole فالله تعالى خلق الإنسان للي الله شيء هذا شيء أدم وأفعاله دا أيوكنسا وجعل له إرادة كما الله ياسن يا ودن أدم نفاتي وقدرة ياسن يا مسا إيكو واختيارا كما ياسن يا مسا زابي أوا ياسن يا مسا زابي yanzu misali duk in ga masu ilimin sun kadara matasa ne kaga ba yanda za a yi a zo a kaba wata mace a ce ga ta nan a irin matasa masu gure a yanzu wanda ba tarbiyya ba ce a gaban su game da aure a ce wannan gurguwa ita ka za a maka ita ka aura kaga sai dai hijira ba zai zai aure ta ba idan kaga kana da zabin ka hana kanka abin da kaga baka so haka bangaren ibada yanda ba za ka yarda ba kayan da ka san cewa wannan kayan ba su maka ba za ka saye su ba za ka sa su ba to haka bangaren ibada ma kana da zabi shine waqti yaran wa mashi'atan kuma dan adam yana da nufaci wa mara ce wa habaha Allahu lahu Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa dan adam wannan ainihin irada nufaci da kuma mashi'a litakuna af'aluhu domin ya kasance ayyukansa minhu daga gunsa ne haqiqatan tabbas la majazan ko ba ba a fada bane ba shine majaz ba a fada bane a ce kawai fada ce aka yi dan adam iya aikin amma kuma a haqiqa ba shi ke aikata ba wannan ba manhajin ahlus sunna bane ba aiki naka ne kuma da nufin ka kake yin kayan ka zai uwa misali zan buga shi babban da zai ƙara fito mu abin an yi mutum ne sai aka kashi gaban iko an kaka komisariya ko an kaka feji shi ke da ka zo aka ce to kai ana tuhumar ka ka ɓata ‘yarwa ne subhanallah la sabahallah ko ana tuhumar ka kana ce da ƙwaya sai ka ce eh tabbas haka ne amma kuma kawai mashi'ar Allah ce ni ban da ta cewa kawai Allah ne ke tun kuɗa ne duk wanda matsaya ta matsan bariki da suke kore mashi a ko amma a babi na hukuma ta ta doka ta gwamnati ko musu ba sa wasa akan cewa wani ya zo musu da irin wannan irin hankali kawai mutum ya ce ma ko musu komisar wallahi komisar kawai mu Allah ya halice mu amma ba mu da ta cewa Allah ya ba mu da ta cewa kaga kwayan nan wallahi ni ban ma san ba kawai dai he dai in gani na je can Kano na sayo ta na sayo ta a mota sai dai in gani na zo ina saidawa amma kawai Allah ne yake tirsa samu kaga ai laifi gari in an kai gaban juju laifin naka ya huce ya huce tunani cha zai akwai rena shari'a da wawanta hankalin jama'a da rena mutane kaga in ana bada kasan shekara guda kai na goma za a baka to wannan a duniya ba dan adam bai yarda ba wani irin wannan laifin ya zo gaban wani ya ce mishi kaza to balle ubangiji to dan adam kana da zabi cikakken zabi Allah ya baka shine malam yake cewa thumma ja'ala lahu aqlan damma ka zamanto wanda shari'a za ta hau kanka sai Allah ya sa ka hankali wanda shari'a da ta gano cewa mahaukaci shi ba a kan hankali ba da tunani yake ba sai Allah ce to rufi alqalamu an thalath daga ciki akwai almajnun hatta yafiq mahaukaci duk in garin nan da magaran zai kashe gabaki daya a gaban Allah bai laifi ba mahaukaci da zai ci mushen kasan nan gabaki daya a gaban Allah bai laifi ba mahaukaci da zai faɗa wa Allah magana ya zagi Allah bai laifi a gaban Allah ba saboda me yasa abin da yake sawa a fuskantar masa da shari'a da doka babu shi shi da hankali sai Allah ya ce to duk abin da zai babu shari'a kansa amma kai dan adam wanda kake da hankali sai Allah ya ce to kai za a baka bincike saboda me yasa an hankalin da Allah baka dan saboda ka san me kake yi a rayuwar ka ne yasa wallahi in ba malamai na ahlus sunna ba su duba ka wannan abun ba kiri kiri ka iya gane shi dan ka san kai wane ne domin kai kanka ana buƙatar ka san kai kowa ne ne ma tukun yanda zaka zo gaban Allah ka ce ya Allah kawai ni gaskiya kawai ban ni da ta cewa ai kawai ana tafiyar da ni ne ba haka bane ba Allah subhanahu wataala baya zalunci shine ma ce thumma ja'ala lahu aqlan yumayyizu bihi bayna alkhairi wash-sharri Allah ya sanya wa dan adam hankali wanda ke bambanta alkhair da sharri walam yuhasib walam yuhasibhu da dai Allah ba zai mutum hisabi ba illa ala a'mali sai akan ayyukansa allati hiya bi iradatihi kuma ayyukan da bawa a bisa nufacin sa yake aikatawa wa ikhtiyarihi kuma da zabin sa fal insanu ghairu mujbarin dan adam ba a tilasta masa akan aikinsa ballahu mashi'a iya da mashi'a ma'ana iya da nufaci wa ikhtiyarul iya da zabi fa huwa yaktaru af'alahu dan adam iya zaben ayyukansa wa aqaidahu iya zaben kudurce kudurcen zukatansa illa annahu tabi'un fi mashi'atin fi mashi'atihi sai dai mu sani cewa wannan abin da kake zaba yana tafiya ne li mashi'atillahi game da nufaci na Allah subhanahu wataala wa kullu wa kullu ma sha Allahu duk abin da Allah ya so to kare shi yake kasancewa wa ma lam yasha duk abin da Allah ko bai so ba lam yakun wannan abu baya kasancewa wallahu ta'ala huwal khaliq Allah madaukakin sarki shine mahalicci da af'alil ibadi game da ayyukan bayi wa humul fa'iluna laha kuma su suke aikata ayyukan su fa hiya min Allah khalqan daga Allah suke bangaren halitta wa ijadan da samarwa wa taqdiran da kuma kaddarawa wa min al-abdi daga bawa kuma fi'ilan aiki yake wa kasban da kuma tsoron wurin kan Allah ta'ala Allah ya faɗa madaukaki sarki Allah ce liman sha aminkum wanda ya ga dama daga cikin ku an yastaqima sai ya daidaita akan hanya mai kakiya wa ma tasha'una da dai ba za ku so faruwar wani abu ba illa an yasha Allah sai idan Allah ya so rabbul alamin ubangiji talakai wa laqad radda Allah ta'ala 'ala al-mushrikeen haqiqa Allah subhanahu ta'ala ya mayar da magana ta mushrikai hina tajju bil qadar a yayin da suka kawo hujja da kaddara wa qalu suka ce wai suke gaya wa Allah gobe kiyama sai su gaya wa Allah wai law sha Allahu ma ashrakna ai da Allah ya so ai da mu shirka ba inda Allah ya so ai da mu masa shirka ba da ba mu dauki haƙƙin sa muka ba wurin sa ba wala aba'una haka nan uwayenmu da ba su masa shirka ba wala haramna min shay da ba mu haramta kanmu ba wasu ababe na alloli a musasan zukatanmu sifarar da Allah alaihim sai Allah ya musu raddi da wannan fada akan kadhibihum akadhibi farar da Allah alaihim kadhibihum kadhibihim sai Allah ya mayan musu da ƙaryan su bi qaulihi tabaaraka wa ta'ala da fadarsa albarkokin sun yawaita Allah ce kul ga gaya musu hal indakum min ilmin wai shin kuna da wani ilimi ne da cewa Allah ya tilasta muku da uwayenku fatukhrijuhu lana da za ku fitar mu mu gani in tattabi'una ba komai kuke bi ba illa dhanna face zace zace zukatan ku wa in antum illa takhrusuna ku innan kawai ba komai kuke yi ba illa shaci face ne ba shaci fadi mana kirkiran ƙarya kuke yi a ƙarshe ma da cewa ahlus sunnati wal jamaa su ahlus sunna wal jamaa ya'taqiduna suna kudur cewa annal qadara ita qaddara ta Allah sirrullahi fi khalqihi to wani koyayyen al'amari ne na Allah kawai a cikin halittunsa shi ne kadara sirrullahi fi khalqihi shi ne wani ɓoyayyen al'amari ne a cikin halittunsa lam yattali alaihi malak daidai da mala'ika din girmansa muƙarrabin abin kusantarwa ga Allah to bai isa ya hanga ba zuwa ga kaddara ta Allah wala nabiyyu mursal ko wani annabi abin aiki bai iya hangawa ba zuwa ga kaddara ta Allah subhanahu wataala la ya'lamuhu ahadu min al-khalqi babu wanda ya san kaddara ta Allah koyayyen al'amari na Allah daga cikin halittun Allah illa ba'da wuqu'ihi sai bayan wannan al'amarin ya auku yanzu mutum zaga iya ta tattari da tanadi iya cewa ai akwai abu kaza ya tunkaro ne sabga ce ta tunkaro ne a kwanan zan yi abu kaza kai a iya tunaninka kana da doguwar rayuwar da za ka kai zuwa ga wannan ka yi iya yiwa a washe garin Allah zai karɓi rayuwar mana har da za a yi abin kai ba za ka kwana ba to ɗan adam tahiya ce yake yi amma koyayyen sanin gaibu a hannun Allah yake shi sa zaga ɗan adam din ya tattari komai amma kuma ya manta akwai wani abu kuma koyayye wanda kuma shigo bai sani ba ko da zo dan wake ban labari yake ban labarin ainihin wata baiwar Allah tana yi wa yarta nasiha tana cewa kaza da kaza da kaza da kaza kai iya wa rana kaza zaki haihu ko abu kaza da iya tana mata nasiha amma kuma kafin haihuwa Allah ya karɓi rayuwarta to irin waɗannan haka Allah yake da baransa kai ke kina gani a iya tare ki yake hakkin tara mata abu kaza ga abu kaza za a yi ga abu kaza za a yi to ke ashe dan ma ba za ta ganshi ba to dan adam shi tafiya ce yake ya tsara wa kansa to abinda Allah ya tsara kuma daban ne kuma na Allah ne za a yi kai kuma naka hakuri za ka yi to idan dan adam ya san da wannan shike da duk abinda zai yi kuma to sai ya ringa sara iya diba bakin gata iyayi iya neman taimakon Allah idan ba kare ba zai bar kofar da wani zai zo ya kare wannan shine magabata suka samu nasara a duniya duk idan sun dauko wani babban aiki sun san rayuwar a hannun Allah take to ba sa matsewa ta yanda ba wanda zai iya shigowa cikin abin suna bude abin a hili ta yanda idan wani sai ya zo dorawa zai ai na na buga misali hatta da rubuce-rubuce da malamai suka ringa yi mutum zai bude rubuce-rubucensa yayin da ya bude rubuce-rubucensa idan Allah ya karɓi rayuwarsa to idan wani ya zo sai ya dora akan wannan rubutun kaga wannan aikin bai tsaya ba to amma duk abin da ka matse shi kai kadai ne to wanda ka ja kuɗa kuma wannan abin ya yanki sai ma da yake cewa yace wala nabiyyun mursal la ya'lamuhu ahadun min al-khalqi ba wanda ya san hakan a cikin halittun Allah illa ba'da wuqu'i sai bayan aukuwarsa wa ta'ammuqu zurfafawa wan nazaru da dogon dubi da nazari fi zalika a cikin haka to dalala wannan bata ne Allah bai saka ka ringa bincike ba akan me zai je zo a nan gaba li anna Allah ta'ala tawa ilm al-qadri domin Allah ya nade ilimi na qaddara an anamihi game da ainihin bayinsa halittunsa wa nahahum an marabihi Allah ya hana bayi bincike akan ilimi na qaddara Allah ya koye kayansa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa sun yawaita wa ta'ala da dauka ya ce la yus'alu ba'a tambayar Allah amma ya fa'alu game da abin da yake aikatawa wa hum yus'aluna amma za a tambaye su kaga sai kaga gashi nan mace haihuwa ta, ta, bakwai ko haihuwa ta farko sai dan sai kawai wajen haihuwa sai ta rasu kai iya ma jarirai guda biyu ne Allah ya karɓi rayuwarta waɗannan jariran guda biyu kai a iya tunaninka sai kan gace bayan Allah nan tausayi zaka ringa yi ko to Allah ya fi ka tausayi tunanin yaya rayuwarsu za ta kasance kake yi ko to Allah shi ne wanda yake gudanar da halittar to wanda bai san ba sirrun lahi fi halkihi sai kuma iya cin gyaran Allah sai daga ta kai wanzu ubangiji zai amshe rayuwar wannan baiwar Allah ga yaran nan guda biyu kai wani abin da in banda Allah ya kayan sa ne wannan abin da ya kai to ka gani me yake nunawa tausayi yake nunawa amma me ya ka masa haka rashin sanin tauhidi ne yana faruwa a cikin mu ko bai faruwa iya faruwa haka kuma za ga ga wani bawan Allah nan da ƴaƴa kusan nawa ƴan mata ne kusan shekarunsu a kaddara ma ƙanana ne sun taso suna son aure sai Allah ya karbe rayuwa sai wani ce kai wannan bawan Allah da ma Allah ya rayar da shi ya ga auren ƴaƴansa wa ziyaran nan ya za a yi kaza to duka wannan in ka san aikin Allah ba za ka zo kana cin gyaran Allah shi yasa mummuni duk abin da Allah ya yi to ya san akwai wata hikima a ciki kai ka sani ko baka sani ba to kawai ka yi shiru ka kyale balle ma kuma sirri ne na Allah ka iya gane wani abu wasu abubuwan sun koyo a gare ka wallahi uwa daga cikin babban abin da ke hange a cikin babi na kadarar Allah duk a yayin da kaga Allah ya karɓi wani bawan Allah din da yake a bayan sa akwai jama'a to iya wannan lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa babban abin da ka kaddara menene amfanin a ce an ƙara mai kwana biyu ko uku amma ya kafircewa Allah me amfanin sa babu karɓar rayuwarsa a wannan lokacin shi ne mafi alkhairi sama da a ce mai ya ƙara wasu kwanukan ya bitircewa Allah wannan ko da a ce malamin addini ne wani malamin za gani daidai lokaci kaza kuna san sa ana san wa'azinsa ya Allah karɓe rayuwa kuna cewa ai da ya ƙara shekaru kaza to kun san kowace fitina za ta bujuro masa in ya ƙara shekarun wani alhaji ne yana ta kokari yana taimako yana kaza sai Allah ya karɓi rayuwa sai daga cewa kai ya ɗauko taimako a'a akwai hikimomi da yawa ka sani ko baka sani ba shi Allah da ya halicce shi ya sani haka ba bangaren talauci ba wani zaman lafiyarsa talaucin wannan wallahi zara an bashi kuɗi ridda ma zai yi wannan ma da cewa ahlus sunnati wal jamaa babu su ko babu ko akwai akwai kuma tasar da mun san su har ba ya harshe alqur'ani wannan a cikin jama'a da sai amma wallahi sallah ba fasa yi kuma sai dangane da ido na ina ina musuntawa kiriki hadda alqur'ani ya hadace Allah ya bashi dukiya malam ya samu aiki irin mai girma a gwamnatance kuɗi ga sunan ya rasa mai zai da su kawai ƙarshe ma sallan ma sai komai fasa yinta mutum ne wanda da ko mace ko da mace bai gaisawa sai gashi har zinar zinar ma ya shiga babanta ha'a ko ba shan giya ba kuma duka kuma a da duk da ka sani gaba gaba yake wajen bangaren addini shi yasa duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima wani wallahi dukiya ne ita ce sanadiyar halakarsa wani zaman lafiyarsa shi kuma talaucin wannan shine wani kuma akwai wanda Allah ya sani kuma shi kuma kudin an bashi shine zaman lafiyarsa shi kuma domin idan aka hana shi kudin shi ma rikicewa zai to duk in kaga Allah yayi abu to hikima ce ba riga a cikin wannan abu mala cewa ahlus sunnah wal jamaa su ahlus sunnah wal jamaa yusallimuna tasliman suna miƙa wuya miƙa wuya mutlaqan asake liqaulillahi tabaaraka wata'ala game da fadar Allah madaukaki sarki kul ka gaya musu kullun min indillah komai da yake gudana to daga gun Allah yake fama li haula'il qaumi me ya samu waɗannan mutane la yakaduna yafqahuna haditha busu kai gab da iya fahimtar maganar Allah ba Allah ya ce abkaza amma sun kasa ganewa mara ce wa yuhajjuna bihi man khalafahum ahlus sunna suna jayayya da duk wanda ya saba musu akan haka da irin wannan dalilai haza ma kana yu'minu bihi salafus salih mala ce wannan abin da na ambata maka duka to shine abin da magabata suka yi imani da shi minas sahaba kama tun daga sahabbai wattabi'ina kama tun daga tabi'ai wa man tabi'ahum da wanda suka biyo tabi'ai bi ihsan da kyautatawa ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in yace yarda Allah gaba kide su tabbata a gare su kenan wannan shine babi na na bayani akan kadara kawai abin da zamu kara ɗaya ne irin wannan akwai wani bawan Allah da ya zo wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sha giya sai na umar yake masa ya bawo Allah ya aka ka sha giya sai ce Allah ne ya kaddara mun kamar ya ce ai Allah ya kaddara in Allah bai kaddara mun ba ya zan yi sha giya sai ce mu ba Allah ya kaddara mun ba ka kashi yasa aka zane shi aka bai haddi to haka ba mutum idan ya zo gobe kiyama ko a nan duniya a nan yayi wani laifi sai ce kaddara ce kaga yau yau mutane zai ga lattijo dan shekara 80 70 wallahi wani tsohon na gani kwanan hankalin nasu da tashi da sunan malanta ya sa aka kawo yari da ba taɓa ba produi ya kawo kuma ana tambayarsa dattijo ne ana tambayarsa shekara saba'in ko tamanin ka ba shi a duniya ya ce wai kuɗi ne za a yi kuma za a karanta ayon alkur'ani kaza kayan tsubu dai bala'i ce malam tsubu wallahi malam ba karamin bala'i bace tsubu a rayuwa wanzu bayan ya nemi matar ya yi kaza ya yi kaza yarinyar an kawo ta an yi kaza kuma wanzu shikenan ake aka kashe gurin hukuma wajen kokarin kudin bai huto ba shine aka samu matsala aka yi kara wanzu wannan tsohon kirikiri ya faɗa ga abin da ya rita ga abin da ya rita to ko ya aka yi haka wallahi kadara ce kadara ce kasan mu wanzu mutanen mu duka haka ne kadara ce kawai kasan kadara mutum bai bai kitira kadararsa to dan adam tun a duniya wannan abin da yake faɗa to gaban Allah ma akwai wanda zai faɗa haka zai ce Allah kadara ce to in haka ne ba babu sabon Allah a duniya kenan ji haka kenan ɗan uwa musulmi kar mutum ya zo ya abu ya ringa cewa kadara ce a'a Allah ya baka mashi'a Allah ya baka ikhtiyari kai iya kokari duk abin da ka san abu ne na lala wani abu ne da zaka zub da mutuncin ka zo da mutuncin ƴaƴanka da sarkanka da ƴan uwanka to zala wani abu yafi wannan shari'a wannan zamanin a doki bidiyon ka a yada kana da uwaye kana da dangin uba kana dangin uwa akwai ƴaƴa akwai surkai a irin wannan ma za ga wani ma gabaki daya ƴaƴan naka malaka aura a wani gidan wallahi wani bai iya doka sakin sa yake a nan garin ma an taɓa ba da labarin wani bawan Allah da ya ga irin wani abu da wata mata aka ce matar matar tana iya aurar da diyar wannan matar kawai sake ta ce wala bana iya hakuri ya za a yi a ce tsaraicin mahaifi yake yana yawo a bangaren social media ne kuma in zo in ga kallon ki muna zama da yace ba zan iya ba kuma ƴaƴana wala aihuwa ƴaƴana ina ƙara far musu abin kunya saboda babban bala'in social media a yanzu duk abin da aka iya na yanar gizo-gizo a aishi kuma babban sharri shi ne da ka zo kan google ka rubuta kazaƙin nan kawai sau kuma kashi zai wanzu wani ɗanka sai ya zama imam na masallaci ya zo iya hudu ba ya sauko ko wani abu ya faru ko a ce ko ga wannan ko shi ce wannan ko kuma ka kashe ce wannan in laifi a da mu yayi muni wallahi a yanzu ya fi muni a yanzu ya saboda a yanzu ajiye shi aiki a duniya to ɗanka sai zaka cutar da shi wanzu wani ɗan da ya zo haukan mimbari aka zo aka ce wannan limamin ku ne gashi nan ga abin da uwar shi ta yi ko uban shi yi wallahi kaga dai ba laifinsa bane ko amma dai mai akalla dai an sauke masa martaba an rage masa kima kuma kai iwa in labarin haka ya zo masa akwai matsala a ƙarshe yan uwa akwai wanda ni na sani a nan sabon gari shi ma sallah yake bada ko ba ma ahlus sunna bane haka a kawai Allah ba shi hada alqur'ani sai aka wakilta shi ainihin masallaci ke sallah iya sallah iya sallah shi wani tsoho a ciki ya rike tarihi mala kawai lokaci me ya faru ko lokacin sallah ne bai yi ba ko lokacin namanta qadiyya sai yaron sai dan nasiha ya ce kaza da kaza ne shi tsohon ya ce ayi sallah ne ko wani abu da ya faɗa sai yaron sai tashi sai ka dalili akan cewa ga abin da Allah ya faɗa kawai tsohon sai ya fara faɗa kai yanzu ka isa ka mana magana je ka tambaye uwarka kaza kaza kai waye ubanka kaza kaza wallahi wannan yaro ya je hankalinsa ya tashi ya shiga ya fita ba zai iya zuwa tankar uwarsa ba amma dai sai ya je bincike sai aka tabbata cewa ba ta hanya aure aka same shi ba har yanzu ba sai inda yake ba wannan yaro har yanzu ba sani wani matsiyacin tsoho ne ya kada shi ya sashe shi duniya to irin wannan mutanen ma a dama an yi wani bartana a yanzu da aka aji Allah kiyaye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi